كل يعطينا الليفل الانترنت لا اذا ما كنا لا تجد شيء على موصول
على موصول نعم wato masuri kenan نعم muna dai faɗar wato mun ɗauki ma'arifa ne kamar yadda muka zaka take wurin biyar nan kowanne muna ɗaukan babi babi muna yi masa muna ƙara tarihinsa
نعم
yanzu yau muna babi na hudu daga cikin ma'arifa shine albasu نعم shine abin da yake da albasu نعم الموصول الاسمائي musulun na suna yi dama a cikin malam musuli kala biyu ne akwai musuli na harafi akwai musuli musuli na harafi shine malam da mana magana magana su ba musuli na harafi shine kaman su anna su an su nau su ma su kai da dai sauran su ne musuli na harafi wanda kuma akwai irin irin irin abubuwan da yake shiga da kuma an yi shiga irin fa'ir da yake a irin ma'anar da yake ba shi ne galibin yadda ake ana gane su ne za ka cewa idan ka sa su in ka cire su za ka iya masa neman zai ne zai tsaya matsayin su galibar su mutum da harfi yadda ake ana gane su kira wani misali ka ce yujibu ne annaka ka'imu yujibu ne annaka ka'imu amma yujibu ne kiyamu ga ne ga wani tsayawarka yana kwaya ta ce yujibu ne annaka ka ga an akwai annan nan sabon sabon nan wajen to dukkan ma haka ne duk waɗannan abubuwan daga nan ne za ka iya ganewa cewa a ina mutuli akwai mutuli wa'annan harafin mutuli da kowa waɗannan su ne mutuli harfi kenan shi ne wanda ba na ci karfin ne magana su sai mutuli asma'i shi ne magana shi ne gasu ya fara yake mutuli asma'i الذي rubuta رفع shi ne allazi نعم shi ne allazi shi ne mutuli asma'i نعم wato ma'ana shi wannan allazi yana zuwa ne ga mufuraji نعم muzakkari kuma shi ke zuwa shi shi shi allazi ne نعم الانثى mace kuma التي ita kuma a ce allazi نعم da ake cewa kuma da shi zai kace Allah in namiji ne zai kace Allah Wai.
wai ba ce don kuma da muke kan a limu annabi kamar shi Shi kuma wannan din da muka faɗa Allah shi din yalla mai hankali ne ko kuma mara hankali ne inda namiji ne zai zaka cewa Allah نعم Allah ta Allah shi kuma haka والياء kaga yarin nan ta Allah shi da Allah shi اذا ما تميا dan zaka duniya لا تدري ba ta tabbata ba sai kace Allah gani ko Allah tani kaga ya ga tsira ya ne dukkanin shi zaka tafi yare zai ka tsira بل ما تليه bari abin da yake bayan yake bin sa هذه العلامة sai kuma sanya masa alama نعم wato ko wanda yake bin sa sai kuma sanya masa alama ta duniya alama ta duniya ya ga duniya ne ko نعم dole sai ka ce Allah gani ko kuma Allah sani نعم nuru والنور ya ba abin da yake bayan sa ba Allah- ba ta bace nan ko kuma zan a wajen wannan to sai kuma sanya masa ayatu kuma masa alama ta duniya aliki da ni ka ce Allah gani kenan a halar rafa ko Allah sani a halar rafa Allah gani kuma a halar zuwa da jarra ko Allah sani a halar zuwa da jarra kiji abin da ya ga والنون ka ga nuni انت شباب idan sai mata kyauta سلام علامة babu da ka ce annazani ko annatani والنور sai masa ka kamar yadda Qur'ani ya zo wallazani za ta yani za ta yani hannun kuma ai kaga ya to wannan duk kai masa wannan din nan babu da ai bala ma lama alaika babu da shi والنون kaga nuni من زين وسين ne sai ni شد دعائزة kuma amman shaka yana kuma kaga bayan wannan allazani ko allatani din akwai zani kuma tsari ko kuma wanda sun faru ne daga za da ta za da ta ɗin nan kuma za ka mutu niya ko ka ce zani ko kuma tani abu su ma kai musu wannan su ma za ka iya yin kamar yadda ka ce da shadda a wajen wannan su ma ka musu shadda ka ce zani ko kuma tani za ka iya نعم أيضا ainihin kuma shi ne وتعويض لذاك قصد to irin wannan a cikin inda kai zani ɗin nan da tani ko kuma allah zani da allah tani inda ka kawo shadda ɗin nan dukkaninsu wannan shadda da kai ta'awili take nufi da wannan ai da san ka ce ka kira ya ko da allazi da allazi to ka kira ya nan tana ina ai ba ta dawo ko ko kuma za da ta shi kuma ka cire aliji ai da ta ka cire aliji sai ka kawo aliji kuma ta tsiya ya nuni ka No.
tsira ne ta ne domin wannan alijin ai ba na asalin bane na alijin ta tsiya ne ka kawo shi allaza ne ka ce za da ta ne ko to a can wajen ka ga wannan yadin da ka cire ta baka kawo wani abu mai kwanta ba wannan shaddar ka iya nufin cewa musanyen wancan yadin da ka cire ne ta allazi da allazi shine duwar ne da gare ka ko kuma nan zani da kani shi kuma wannan da ka kawo ka ce zani to shi kuma ko ta ni sai ka ce wannan shaddar ita kuma duwar ce ga alifin nan da ka ce na zahar ta shi ne yake cikin gida na'am jam'u allazi
jam'in nan na allazi mulallazina shi ne alkula ke na'am jam'in nan na allazi na'am shi ne alkula shi ne shi ne jam'in allazi na'am allazina
da kuma allazi na na'am shi allazi yana da jam'in guda biyu za ka iya ce masa kula za ka iya ce masa za ka iya ce masa kuma allazi na jam'in sa ne guda biyu na'am dama ai mun ce shi allazi da muzakkar ne ko kuma mutlakan ne aqilan ne a gairi mai hankali ne ko mara hankali ka iya kawo kula ya zama shi ne wannan sai kamar ka ce ja'anin la'anil la'anil ula fa'al wa'annan da suka aikata sun zo mu to kaga ya fa'al allazi ala Allah al-ula din da ka faɗa ga ya zama wannan ya zama ya zama da da mai hankali kenan na'am
haka allazi ne kuma shi ma allazi ne yana zuwa jami'i ne na allazi ya ilahi haka allazi na da jami'i guda biyu kenan sai mu bar al-ula ga kuma allazi na mutlaka nakan su ba ɗaya da mun zakarar ne ko ba duhum al'akilin ne ko kai ko wani daga cikin kasa ko ba duhum na za ka ce a za ka iya zuwa da shi ma har ila yau allazi ne ɗan ka iya zuwa da shi kuma a ranar ka iya a wulaɗin ka iya zuwa da shi da halin mace ma su a wajen shi ne wani mai haka yake cewa wata bilal ula ya san imuna alal ula ta wannan yawan rauni kai kalhi da ilku kaga wata bilal ula ya san imuna kai san imuna ya je mu zaka misali kaga sai aka ce al ula ya san imuna kaga ya zama a matsayin da yake nufi kaga a matsayin maza kenan sai aka ce alal ula tarahunna kaga tarahunna kuma ai abunan ne ai abunan ne ake magana goma Allah shi ko ba ga sai ce alal ula kuma kaga ula din ke za ta iya zuwa ma ga muzakkari kuma muannas ne za ta iya zuwa haka kan allazina suka allazina sai ga muzakkari dan ina muzakkari ko shi allazina ba
na'am wa ba duhum na daga ma'anar su kuma na daga yayi kursi bil wawu rafa wawi da wawi rafa'an hada rafa'a na'am ce allazina waya wani haka yake sai kamar jami'i kamar jami'i muzakkari sanin Allah abu yake idan ka kawo wawi in halin rafa'a ne sai ka ce allazina kuma halin zuwa da jara ne sai ka ce allazina wani abu wani wani suka ce abin da zaka ce shi ko allazina din nan kamar yadda muka faɗa ba wadan sun ce a ko ina ba a halin rafa'a da halin zuwa da halin jara da allazina zaka ce ba allazina kuma wani ba iya cewa na halin allazina sabbahu shabaha kaga shi na da kuma ake muke sai a yi ta ta
da lissa shi
suna da abin na bai kuma ga wani cikin shi ne shi cewa allazuna din nan ka iya kawo shi a halin rafa ka ce allazuna har da zuwa da halin jara kuma ka ce allazuna ka ga kina halin allazuna sabba ko sabba yawan na hayar ga yaki ka ga kina halin allazuna a halin rafa ake waɗansu ce a yi a yi magana wannan na'am allati
billahi billahi ko allati kad jumi'a allati ka amata jam'i an na'am ce mata billahi billahi wallahi wallahi lati da kuma na'i na'am ita ma kamar wacce ita wacce take da guda biyu ita ma tana da jam'i guda biyu na'am kaga ce allati allati ko kuma allati na'am wallahi wallahi wa sun fuske shi a yin wannan ko
na'am wallahi wallahi kaga lai lai kaga kamar a ita kamar yadda aka faɗa nan ita tana da dokoki ita ma kamar allati din nan za ka iya cewa allati baya ko kuma allahi din nan ka iya cewa allahi kaga qur'ani ai ya zo da yawa ko wallahi yake menene menene yake barare wallahi wallahi wallahi yake wannan magana kaga wallahi yake a nan wajen to kuma akwai inda zaka zo a ce wallahi jiki kowane daga cikin waɗannan duk suna zuwa kamar ka ga anan lati fa Allah ko wallahi fa Allah ko kuma ka ce allati ko wallahi fa Allah duk wanda ka faɗa ne kowane daga cikin za a yi
wallahi a ga talaki din nan kallazina nazara waka waɗansu sun ce ta abu kamar allazi ne nazira amma kaɗan wani suka ce ta iya zuwa ai mun ce allazi na ai mun ce jami'i ne na allazi ko amma mun ce ga mazakari ne ko kuma an sun ce allahi din nan ma ai mun ce da mu allazi ne ko ita ma ta iya zuwa gaba da wajen ma'anar a can kuma ita kuma ulama kai magana ko can ulamun ce wa'an su ce ba jami'an allazi ne kawai ba za su iya zuwa gaba annan za su iya zuwa gaba ko ita ma waɗansu ce Allah din nan ita kuma tana zuwa kamar allazi na kaga haka ne tana zuwa a matsayin bayan tana zuwa jami'i na Allah allazi kuma tana zuwa jami'i na allazi kenan kamar yadda allazi amma tana zuwa kaɗan kamar wanda yake cewa ba ma'a ba una bi amanna minku علينا الله قد محت الأجور قال ذيك علينا الله المعرفة هذا الذين ذيك ما تلقوا عليه ذيك أما الله هذا تعزو أما ذيك الذين سلام أما كأنت ذيك
ومن
من هذا من وما وما وأن وعلى تعالى تجي معرفة كلام القرآن عن معرفة نعم مساوي ما زي نعم أنا جديد كل أبن دمك أنبتها لنا نعم مفردي ne zakari mu'annafi jam'i tasmiya kowanne da ka kawo man za ta iya cewa matsayin ka iya cewa ja'a man kama wa ja'a man kamat wa man kama wa man kamata wa man kamu wa man kumna kaga ya zo ga muzakkari ya zo mu'annafi ya zo kuma ga tasmiya na muzakkarin kuma mu'annafi ya zo kuma ga jami'i na muzakkari jami'i na mu'annafi in dai kake mana za ta iya tsayawa da komai za ta iya tsayawa haka na ita ma ma ita ma za ta za ta iya cewa a jamani ma rakiba wa ma rakiba wa ma rakiba wa ma rakiba ta wa ma rakibu wa ma rakiba duka ɗaya haka an ita ma za ta iya ja'ani alqa'imu والقائمة والقائمان والقائمتان والقائمون والقائمات duk gaba ɗayan su inda an ta zo za ta tsaya ma ɗayan kowanne da cikin waɗannan
نعم وه- وهكذا ذو haka na zuma عند تيئن nan daga nan daga nan daga wani da bai wani da yi kowane da cikin da suke ita ka'ida kamar yadda bayanin da suka yi mun koma dan baya kaɗan ita man tana zuwa ne ga wani su aki cikin da ta zo galiban a aki da suke zuwa sai dai kakan zo wurin aki da ido mara hankali kamar yadda ake cewa banki kuma ɗa ba na ku ne misali ta amma ɗa ba na ku ai masu hankali amma sai ba a kawo mana ba sai a gaba tana zuwa haka kaɗan ka'idar ita kuma ma tana zuwa ita kuma da jiran al'akili ga wani mai hankali amma ita ma tana zuwa wani zuba za ga ta iya zuwa ga wanda yake kuma mai hankali za ta iya zuwa kamar a yake cewa wa minu amman amman kai take zuwa mai hankali amma wani zuwa ta zuwa wani wani mai hankali eh kamar wa minu manyan ala arba'in a kamar yanzu ala arba'in ya ga wasu hankali kai ba a ce ma yanzu ya ga ce Na'am.
shi suna zuwa ne amma dai aka sun abinda galibi kawai su zuwa kuma da mai
وك- وكلت haka na zuwa Eh.
haka na zuwa ita ma tana zuwa nan gaba ni da yiye su bani da yiye suka ce zuɗin nan tana zuwa ita ma ana yace malam ta ta zo a matsayin mutuliya tana zuwa ita ma wato a matsayin wato duk abin da muka faɗa nan a baya ko kuma jiko tsira ko janki ko kuma Maza ko mata.
maza ko mata yau kowane daga cikin zaka yi ka ji za a ne zuƙa ma wa zuƙa mata wa zuƙa ma wa zuƙa mata wa zuƙa mu wa zuƙa mana duk kaɗi duk kowane daga cikin kaɗi نعم ذاته haka na kaga za su kallaci da dai ta zo kamar allaci ne da dai in nan gaba kamar yadda allaci take a matsayin mata haka ita ma za su take a matsayin mata za ka iya zuwa da ita sai ka ce za su za ta iya zuwa kamar yadda allaci za ta zo za ta iya zuwa ita za ta za ta iya zuwa wa kaga mawdu'a a matsayin mufradi kenan amma mu allaci kenan ko wa mawdu'a allati a ta zawa ataza wasu kuma bigiran lafi ita ce jami'in da suke nan Eh.
ita kuma zawatu ita kaga a cikin nan zawatu tana ita ce jami'in zaki ko yawa to shine abin da yake na'am kati ja'ani zawatu kumna zawatu kumna kaga ya zama jami'i ne tunda kuma zaki kumna kenan ko ko kuma ja'ani zatu qamat kaga dai qamat ta zama cikin kenan. ko kuma dai wannan jami'i ne zawatu qamat ya kan mata yake zuwa zawatu kumna eh
wa mislu ma za eh wa mislu ma misalin ma na'am na- ma za ba'da na'am wanda ya rike wa mislu ma za ba'da masduqa ko wajen Allah ya san zuwa ko ata ataza wasu yawa to shine muka magana shi ne wannan ganin ba mu fara na'am